ilali bil hasbi ilali da hasbi kenan mun gama ilali bil nafs yanzu kuma za mu koma ilali bil hasbi
al hasbi jismani shi shafewa kala biyu ne qiyasi akwai kiyasi wanda za ka iya kiyasawa a kanka
huwa ma kana li illati li illati tasrifiyatun shine abin da ya kasance ga illa wata ke tasrifiya wa tahqiq banda tahqiq banda tahqiq na'am kal istisqali kamar misali na- in nauyi nauyi ne na abin yasa aka yi wannan kansa na'am wal tiqa'i da sakin kuma iltiqa'u sakinan sakinan sakinan ne guda biyu sai da na'am duk waɗannan ana kiransu kiyasi ne wannan na'am wa ghayru qiyasi akwai garu kiyasi yin wanda kawai shi an ji laraba sun yi ne wala ya kasu alayhi wa huwa ma laysa laha shine abin da bai zama gare ta bauta na'am wa yuqalu lahu al hasbi ana cewa alhasu Itibadan.
itibadan ake kiransa alhasu itibadan na'am Mm.
wal qiyasi kiyasi yin yadkhulu fi fi salasu masa'ila fi salasu masa'ila yana shiga cikin mas'aloli guda uku na'am Eh, al ula na farko تتعلق بالحرف tana rata da harafi wanda ya karu a بالفعل cikin fi'ili dama fi'ilin shi harafin da a za a ilalin shi dama can a za a ne shi نعم Mm.
والثانية ta biyu تتعلق بفاعل tana ratuwa da الفعل.
fa'il fi'ili نعم fa'il fi'il al-misali نعم fi'ili wanda yake misalu نعم wanda ya fara da harafin ko wawi ko yage نعم ko masdarihi da ko masdarin shi anan ne ake samun ilala نعم والثالثة na uku تتعلق بعين بعين tana rataya bi ainul fi'il sulasi da ainin fi'ili wanda yake sulasi نعم الذي عينه ولامه wanda ainin da lamun suka zama jinsi guda ɗaya ne kaga muta'abi kenan ne نعم ko نعم kamar irin su wanda zaka ce zalla نعم kaga da lamun da ainin da iri ɗaya
عند إسناده ne للضمير lokacin da والرفع zaka yi والمتحرك.
isnadin sa ga lamirin rafa'a wanda yake mutaharriki نعم Raf- lamirin rafa'a mai mai ko ka raba shi zuwa da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan rafa'a lamirin rafa'a dai mutu harki ko wani ko ta ta mutakallimin ko ta ta ma haɗa da dai sauransu duk نعم waɗannan kaga lokacin da za ka yi dole kai kacin wannan idiga a abin nan da aka yi نعم idiga mun harafi cikin ce da irin da aka yi idiga mun harafi cikin harafi dole kai kakin to a nan wajen in za ka yi ɗin akwai wanda za a shafe kuma نعم akwai wanda za a bari نعم المسألة الأولى masalar farko إذا كان الماضي على وزن idan أفعل fi'il mazi ya zama a bisa awan af'ala ne فإنه فإنه يجب حذف to الهمزة ya wajaba a shafe alhamza din من daga مضارعه mularihinsa نعم ko wasaihi ووصيه da kuma zubofinsa guda biyu shine kamar sunan fa'il da sunan maf'ul نعم wajibi ne ما لم shafe تبدل muddin kuma ba a dama can ya zama alhamza an yi badalinta ba نعم in an yi badalinta kuma ba za a shafe kuma abin da aka ce a yi badalin ba saboda wani dalili sai a bar shi haka نعم كراهة استماع الهمزة dankin taruwa alhamza guda biyu في المبدود a cikin بهمزة a cikin wanda المتكلم ya fara a, da hamzin hamzin nan ta mutakallimu نعم wai abin da yasa kenan ake shafewa wancan din da ya gaya maka ba نعم wancan malamin tubula ya ban magana wancan da zai gaya maka abin da yasa ake shafa shi alhamza din fi'ili mazi wanda yake a bisa awon af'ala in نعم za ka yi mulari'i to in za ka yi fi'ili mudari'i wanda yake na mutakallimu ai za ka kuma sawo wata alhamza ne ko Mm.
kamar yanzu laraba in za ka kawo kaga alribu ko ko ya laribu ko ta laribu to alribu din shi yake magana نعم to idan ya zama cewa yanzu za ka kawo na mutakallimu ne ga adin ga kuma wannan adin ta fi'ilin kaga alhamza guda biyu suna dikin إيه.
to shine saboda in wannan taro alhamza guda biyu shi sa ita wannan alhamza ta ta fi ilimin ta asali sai ka wannan ɗinta sai ka ilalanta ka shafe ta نعم نعم وهم غيره عليه to da aka yi haka a ka'ida wannan shine mutakallimu shine sai za ka iya samun alhamza guda biyu a ciki misali kamar yanzu a karama نعم a karama ko نعم to kaga yanzu za ka yi ka ce ko a karimu masala ko a karimu نعم kaga ga alhamza ɗin ga kuma wata alhamza ta fa'ala kaga za ka samu alhamza guda biyu to sai ka ce to in haka ne dole ka shafe ɗayan ka sa ka sa kukuri mu kawai a gane ka shafe wannan alhamza ɗin ta ta abu ala ɗin ta abu rama ɗin sai ka shafe ta sai ka ce kukuri mu kawai wato ita ta ta ta afalan aka dauke ita aka cire ta abu ala ba ita ita aka wata cire za a jin ta mutu dama ta kallimin mudari'in ta mutu kallimin sai aka bata na'am yau wato abin da za ka kira to amma kuma idan ka zo yanzu kamar wajen misalin su idan a ga'ibi ne misali a kaga shi zaka iya sa conveniently zaka iya sa ya din kuma gaba alhamza to amma sai aka ce shi ma fa yau mula alai sai aka ce to kamar tun da wancan an goge su ma duk a dauka amma misali nuni na mutakallimin amma jam'i ko kamar misali kaga nu akarimu zaka ce ko ya yu akarimu ko duk kaga abin da zaka faɗa kenan ko ta tu akarimu zaka ce to sai aka ce tun da wancan ko akarimun an ki barin alhamza din to duk shauran ma ya musu haka yawwa shi sa yace wa hum la ghayru alayhi sai aka dauki wanin sa akan su shi ma kamar yadda wancan da aka shafe shi ma sai aka ce to shi ma a shafe anan wajen na'am nahawu akrama amma misali yanzu ukurimu kenan ko kurimu ukurimu ne na'am ukurimu ne kaga ko akarimu ne sai ka shafe a din sai ka ba ukurimu kawai wayu kurimu ko yukurimu ko nukurimu ko tukurimu kurimu eh shi na'am kaga dafi shi ga dafi ilmu zari'i guda hudu waɗannan ko na'am sannan sai shi ga sunan fa'ili tunda ya ce wa wasfai kaga akwai sunan sunan fa'ili akwai sunan maf'uli ka ce mukrimun haka shi ya mu'akrimun ya kamata sai ka shi daga cire alhamdulillah sai ya zama mukrimun ko kuma mukramun mu'akramun sai ya zama mukramun shi kuma sunan maf'uli waɗannan su ne duk abin da za ka yi kenan waɗannan na'am ku tazza qawluhu waɗannan sai ya ce zanta fa innahu ahad halin an la'anyu akra la'anyu akra na'am wa shi ayali ne a gidan wani a gidan wani na'am sai aka kawo a alifin gatanan wanda ta ta akarama na aka bata eh ne an yi kurama ya kamata a ce sai a ce ba an yi akarama
walau ubdilat hamzatu af'alaha an da amu zan yi alhamza da af'ala da kuma ha'i na'am a kahara wani misali yanzu haraka ne asalin sa araka ne na'am ya zubar na'am kamar zubar da jini ko wani abu sai aka ce haraka aka musanyo haɗin na'am Ko?
aw aynan ko kuma aka musanya ta goma aini ita alhamza din kaga an yi badali ke
ka'an nan anhala al-ibla.
anhala al-ibla na'am ya shayar da raƙumin nan sha na biyu yi allu bihi muskana tiflan wa yun halu in nan to yun halu ne wannan bugatun fi buga ce bi alhalaha an halaha an halaha ya shayar da ita ay saqaha nahala ya shayar da ita sha na biyu na'am lam tuhza wannan ba za a shafe ta ba tunda an riga an kawo badali ne an yi badali shi za ta mai ce malam tuntun na'am a can magana da ya fara da eh yace ana ana cire ta ne amma malam tuntun muddin ba a kawo badalin ta ba in ka an kawo badalin ya zama badalin ne a wajen to sai a bar shi haka. tunda abin da kake gudu ai ya tafi ai na'am dama ai da wani misalin ne kake kake gudu ko alhamza guda biyu sa to ka musan ya ta da wani abu kaga shi ke
wato tahul fa'u ha'u ana fatahanta ha'in wal ayn da aini fi jami'i tasari cikin dukkan sarifin ta kowanne daga cikin shi an hala nan na'am sai kai fata ko haraka haraka din nan sai kai fata na'am wa amma al-mas'alatu ba thaniya matsala ta biyu faqad taqaddamat fi wannan ta gabata a cikin hukuncin misali na'am farji jira sai goma can baya in kana so na'am wani misali irin su wa'ada ko na'am ya sarrafa su ne misalin ba wanda ya fara da wawi goya kaga wa'ada ai ana shafe fakkalma ne ko na'am in za ka yi mulari ba ya ido za ka ce ba in kuma za ka yi manzarinsa shi ma idatan a gani ba ga yadda ana shafe ba in ga hudu waɗannan kowane daga ciki abin da ke shi ne ke can baya yin mun yi bayanin waɗannan dama can ba na'am al-mas'alatu thalithah matsala ta uku متى كان الفعل ماضي sulasiyan ثلاثيا ko yaushe fi'ili ma dai ya zamo sulasi ne مكسور العين kuma abin kasaranta a aini وكانت هي kaman kaman كلامه من جنس واحد kaman kaman kaman kaman misali fa'ila ne نعم amma sai ya zama ainin da lamun da iri ɗaya ne sai نعم ka ce falla to fallan amma fallan fa'ilan falilan fa'ila ne ba fallan fa'ala ba نعم masala نعم da falila ne فديدني eh ba بقى falala ba yawa نعم don haka ne to duk wanda aka same shi irin waɗannan to ga hukuncin sa da za a yi masa نعم جاز لك فيه ya halatta gare ka عند إسناده lokacin da zaka للتمييز jingina shi zuwa lamiri mutaharriki ثلاثة أوجه akwai fuska uku da zaka masa in aka same irin wannan نعم الإتمام na farko ka cika wato ka zo da wasalin yanda yake amma kai fakin sa نعم amma yanzu zalla نعم zalla نعم to zallan zalila ne ba zallan zalala ba نعم tun da zallan zalila ne sai ka ce zalilu نعم idan ka raba shi zuwa ta ta mutu ta mutu kallon sai ka ce zaliltu ka yi itimami kenan نعم وحذف العين ko kuma ka shafa المفعولة aini wadda take a a- ka shafa aini ka shafa aini munqulatun harakatuha نعم fa'i abin cire harakata lil fa'i ga fa kuma in ka cire ta kuma harka sai ka mai ta haka haka man zalila zaliltu to sai ka ce har lamun na farko bari ka cire shi na zalila sannan kisirar take kan zalilin sai ka mai da ita kan kalma kuma kan zaɗin nan sai ta zama ziltu
na'am ziltu na'am to abin da za ka yi kenan Mm.
to kaga wannan shine fuska ta biyu kenan na'am ko kai ijmami ka ce zaliltu ɗin ko ka shafe lamun mai kisra amma kisrarsa sai ka mai da shi kan zai sai ya ce ziltu na'am wa ghayru manqulatin akwai kuma wanda yake za a yi hakan a shafe ɗin amma kuma ba za a cira harafin ba na'am kaga zaltu kenan ko Mm.
to akwai wanda za a yi haka to duk wannan fuskokin guda uku ya halatta ai in dai fa fi'ili ne maji wanda yake ya auna awon fa'ila na'am kuma muda'afi ne a gashi Mm.
yawwa kamar yanzu zalla kaga zallan zalila ne ba zallan zalala ba to ya halatta wannan na'am kazaliltu bil itmami kamar zaliltu bil itmami kaga itimami kenan kai zaliltu komai yana nan kawai bacci kai
wa ziltu waziltu ka shafa na biyun Ya hasu lamun lamun.
lamun farko sannan wasalin kuma ka mai da shi kan zaɗin wa naqala harakataha lima qabla eh shine da shafe lami na farko sannan ka cire harakata kuma da ma kabla ga abin da yake kafin ita sai ya Na'am.
zama mai sai ya zama ziltu Mm.
wa zal zaltu shine na uku fuska ta uku mahdhuful an lahi shafe lamun amma bidun na kalin naqala ba cira kuma wasalin yana nan yanda yake sai a ce zaltu wannan shine fuska guda uku da ya halatta na'am in dai fa'ila ne in dai fa'ila ne na'am fa in zada ala salatatin to wannan kaga an ce dama sulasi muka ce ai malam ya kasance sulasi ne mai awon fa'ila kuma to idan ya zama ya ƙara a bisa harafi uku ba ta'ayyana al ta itmami ta ayyana al-itimamu wannan wannan wajibi ne itimami shi ya ayyana shi wajibi za a yi kawai na'am dole ka ka fakkin sa ka bar shi haka kawai nahwu aqarartu kamar a kararto kaga a karra ne da a karra a karra kuma a karran na karira ne to tunda haka ne yanzu sai ka ce a kararto na'am kawai ka bar shi haka na'am
ba wani ba wata fuska bayan wannan na'am wa shazza ahastu a hasu shi ma a hasastu ne da na'am asalinsa to a ce ka shafe sinin na'am na biyun na'am ka gane na'am ka ce ka ɗauko harafin kuma ka da da nakali ka da shi kan haɗin ka ce a hasu na'am to wannan shazzi ne a a irin wannan wanda yake ruba'i ne shi ko kuma sama da sulasi dai kuma a ce za a yi wani abu ba itimami ba Mm.
kaga ya zama an yi hasful aini kenan ma'a ma'an nakali kenan ko Eh, wannan.
to wannan shi ba wannan shazzi ne wannan Na'am. kama ya ta'ayyana al-itmam kamar yadda itimami ma yake ayyanuwa law kana da thulathiyyan ya zama sulasi ne maktubul aini al-ayn wanda yake mutuwar aini abin abin fata hanta aini ya zama sulasi ne amma sul- sulasin ba na fa'ila ba ne na fa'ala ne to kuma a ce za a yi masa shi ma irin wannan to shi ma shazzi ne a shi kan a shi ne ya- ya ayyana kai itimami shi ne ya zama wajibi shi kuma ka gane na'am to ka ce za ka yi masa irin wannan shi ma shazzi ne in dai awon fa'ala ne na'am kamar misali yanzu halla hallan na halaltu na'am ka ga fa'altu kenan ko Eh.
to irin wannan shi dole itimami za ka yi hakan nan na halal halaltu za ka ce kawai yauwa ba za ka masa wani abu bayan wannan shi ma kamar yadda wannan mai harafi hudun ya zama itimami shi ne ya ayyana gare shi shi ma wannan mai fa'alan shi ma shi shi ya ayyana gare shi na'am yauwa na'am duk da dai sulasi duk eh, duk da sulasi ne amma awon fa'ala ne to shi ma haka ya kamata Na'am.
kaga awon fa'ila ne kawai shi ne mai wancan hatsuwa Eh, uku kenan yauwa
wa shazza hamtu eh kamar shazza hamtu fi hamam hamamtu hamamtu ne na yi nufi hamamtu haka sai ka ce daga hamma ne sai ka ce hamamtu kai bakin kawai to hamman ba na hamima ba ne na hamama ne yau wato shi ne to ka ce hamtu ka gane ka cire mimin na na farkon ka ce hamtu kawai wannan shazzi ne shi
amma in kana al-fi'lu al-maqsur amma idan fi'ili ya zama mafsuli wanda yake makasurul aini ya zama mudari'a al-mudari'an aw amran kaga wancan duk magana fi'ili ma ji maka yi. wanda yake an sada shi da lamiri mutaharriki shine maka faɗi hukuncin sa na'am to idan ya zama shi ko da fa'ilan ne ma amma sai ya zama fi'ilin mudari'i ne na'am ko fi'ili amri ne na'am ya zama yacce sala Mutasala biyun ne bi sautin ne ya nurin sa da nuni na mata فيجوز فيه الوجهان shi ma fuska biyu ya halatta gare shi الأولان فقط na farko kadai fuskokin guda biyu نعم shi ne da inda za a yi ijmami da نعم kuma inda za a yi hasbu ma'an nakal to to wannan fuskokin guda biyu su suka halatta aw na hawa ya qarirra kaga ya karirna kaga karra ne amma karran na karira ne to mularikinsa ya karirna kaga itimami kenan na ko Wa kuma yakirna.
ya kirna ka cire raɗin guda ɗaya ta farko sannan wasalinta kuma ka dawo da shi na tsalo ka dawo da shi kan abin ya zama ya kirna na to wannan fuskokin su guda biyu suka halatta haka mulariki kenan to haka idan amri ne ma ikirirna na ikirirna na
haka shi ka yi ijimami kenan eh ko kuma ka ce kirna kirna kaga wasalin rad da ka cire ka dawo da shi kan karkashin kafin ya zama kirna ka gane to shine dama ku shi alifi da ka kawo shi ai a wannan alifi ne na wasu lu'ai sau da kana son kada ka fara da wasu saki ne da shi za ka kawo shi a wancan bahala da haka wannan yake cire shi kawai a nan tunda ba shi da bukata a nan wajen tunda yanzu ba da saki ne za ka fara ba
na da annahu in cewa shi lamma jama'a lamma jama'a masalani misalani yayin da misa- misali guda biyu abubuwa da suke iri ɗaya sai suka gamu na'am wa awwaluhuma maka kuma sai ya zama na farkon su kasra ne na'am wa sunan hasu suna lahas sai ya zama shafewa ya zama yake fito kenan kalmaji kamar yadda amali ma dalilin da ya sa muka yi a wannan ɗin kenan na'am Mm.
qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce wa kirna fi wakirna buyutikum wakirna fi buyutikunna Mm, eh akwai akwai wannan da da wannan da wannan na'am akwai karatu kira da ta zo da wannan wakirna fi buyutikunna na'am ka karna ka ga na na na eh wannan kira wacan akwai wacan kira amma akwai duba da wannan abin da muka yi magana na'am eh kaga fili amri na amince idan za a masa ka ce kirna ko yawa shine da aka yi hasfu ma annakal kenan na'am to ya ya ya zo wannan ya zo wannan kira ta zo
فإن كان أول المثلين مفتوحا idan ɗayan misalin nan guda biyu sai zama maftuhi ne كما في لغة قرر kaman fi a cikin luganan na tsarirtu نعم أقر da kuma a ƙarru بالكسر في da الماضي kasara a cikin mali karirtu مم، والفتح walfatu في bil المضارع mudari kuma da kuma fata a cikin mulari kuma قل a النقل ƙarru a ƙarru kenan to wannan naqlu ya zama ya karanta a nan wajen نعم sai dai ka shafiyar amma ba ba naqlu din نعم ka gane نعم wa qarirna wa qarirna ka ka shafi a radin in ka shafi radin ko ba ka yi naqalin wasalin radin ka da shi ka ce wa qirna ba نعم yawwa tunda a ƙarro ne filin mularin sai ya zama wa ƙarna نعم.
fi biyu tukunna kenan a zama an yi wannan abin nan haka a za a biya shi kenan
قال تعالى Allah maɗaukakin sarki ce نعم shi ne kallon naƙalu ko نعم in an yi haka to naƙalu ya karanta ka kira asu na biyu da asimu kaman kira na asu kira na na biyu da asimu وقرن في ya بيوتكم ce wa ƙarna fi biyu tukunna نعم. وأما القسم الثاني amma rabo na biyu من daga القياس kiyasi وهو الحسب shi ne shafewa littikawa da sake ne ne نعم wannan fasa ya ce lahu babin mustaqil akwai babi wanda yake shi kadai za a yi masa insha Allah za mu yi magana sa نعم dan shi ba yi magana sa anan ba نعم وأما غير القياس domin shi ne fuska guda biyu نعم ko da mun ce wanda yake kiyasi ya kasu kashi biyu akwai wanda yake a maka faɗa don saboda istisqal saboda nauyi akwai kuma wannan iltiqal saki ne نعم to mun faɗi wancan na istisqal din shi ne wannan wannan magana to kuma iltiqal saki ne shine ce zai masa babi da ba نعم to kaga sai gairul kiyasi kuma إيه.
wanda an san gararaba ne kawai suka yi saboda haka ba magana kan نعم فك حذف الياء kamar shafe ya من نحو يد yadun da kuma damun نعم yadin da damun نعم asuluma ya dayun ne wa da mawun asalinsa kenan aka shafe yaɗin مم.
to wannan shafewar wannan gairu kiyasi نعم rawa والواو min nawa ismin wabnin wa shafatin نعم duk waɗannan akwai wawi asulu asulu ha asalin ta simuwun ne wa banawun وشفعون bawun duk asalin su kenan aka shafe wawa sai zama ismin da dai sauransu نعم والهاء من da نحو ha'i min nawa usmin أصله سنة asalinsa ستة in ba ta nan na ya kasu wani mashi yawwa ta taho ne yawwa ba ta ba wannan duba ba wannan duba na ta ta taho ne
نعم ta'u da kuma ta min nahu isqa'a daga isqa'a ne asalu wurin isqa'a ba fi adal wajen a cikin dan fuskokin sa guda biyu ko isqa'a ko isqa'a ne to duk wannan kaga shi ma an shafe to duk wannan layu kasa alai duk waɗannan gairu kiyasi ba a kiyasa eh